الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أكرمتم نجيا منجلا بال يوم النبي يوسف عليه السلام سنزونا سنة فيرا تكايوسف sai suna cewa da yusufu wa huwa ahabbu ila ayyamina lalle mun gano yusufu da bunyaminu dan uwan shi baban mu ya fi son su kuma ga yan mu da yawa mu shidda amma kuma ya fi son wa'ancan kai baba ya yi kuskure to wanda bai iya gani ya kyale sai ya ce kukurkuru yusufa to ai da a zauna ba ana ta magana wai ana so ne ana so ne a kashe shi kawai ko a jefa shi wata ƙasa sai baban ku ya dawo wajen ku da kulawa da soyayya ku kuma ku tuba ga Allah ku zan mutane shi kana qa'ilun minhum sai wani mai magana a cikin su wani mai hankali wa ko yahuda shine malam yahuda yace la taqtulu yusufa haba jama'a haba jama'a abin magana kashe Yusuf kada ku kashe Yusuf ba kashe shi an daidai a yi ba wa alƙuru ku jefa shi fi ga ya ba ta jubbi a cikin tuhul hijiya ta ga ba ta mutu wata ɓalgace ke ya ce ka a kashe annabi Yusuf amma dai a samu rijiya mai zurfi mai duhu irin gaba saba'in a jefa shi cikinta kuma rijiyar musulun wani fiye a samu rijiya mai duhu a jefa shi yan sanyi zurhu ba su sayyara sashen matafiya sai su cece shi in kuntum fa'ilin idan dai kuna son ku raba shi da ubanai ba kashewa za a yi ba a dai samu rijiya a jefa shi baka ta kuma zalika ku isu da jefa shi rijiya ya fi a sa makami a kashe shi wai mai cewa a jefa shi rijiya kana ashaddahum mahabbatan bihi wani ya yi su tsananin son Yusuf shi wanda ka bala'in son shi to shi ne ci a jefa shi mijiya lil karabati bainahuma saboda suna da zumunta tsakanin su kuma abna wa qala iyan ya da kauna ne to ya za a yi a jefa Yusuf cikin rijiya ga yancan makalkala da babanai kullum suna tare da uban ba su rabuwa sai aka yi shawara aka ce a je wajen baban a roƙe shi ya ba su aron annabi Yusuf. Yaro sai suka ce ya abana ya babanmu ya kuma malaka me ya same ka la ta manna ala Yusuf ba za ka ba mu amanar ɗanka Yusuf ba ka ga Yusuf ana mu ne inda muke zuwa wasa da wani bai gani mu haye saman ince mu haye saman tushe mu yi ta wasan gwaje-gwaje cikin daji zai gani ta rike yusufu ɗan ƙaramin yaro ba a bayyana ya saka ta wala me ya hana ka amince mu daga annabi yusufu wa inna lahu lanasihun wallahi mu masu nasiha ne da kulawa gare shi ba za mu bari ya halaka ba sun zo wajen ubansu suka ce limada la tursil yusufa abadan yamshi ma'ana me yasa baba baka taba aikan annabi Yusuf ya bi mu dace wajen kiwo ba arsilhu ma'ana gadan ka sake shi gobe tare da mu ila sahara mu je daji yarta ya kiwo wa yal'ab ya wasa ya shaq ya rashadi wa yaktasu ya sakata ya wala wa inna lahu lahafizun wallahi mu masu kula da shi ne mu za mu tsare shi la yusibu shay'un ba abun da zai samu Yusuf dan annabi Allah ya ku dace yana ganin su har hanji sai ce inni la yahzuruni an tadhhabu bi ni yana bakanta ciki na kai tafiya da shi ai da habukum bihi wannan an tadhhabu bihi shine fa'ili ga masu na hagu suna cewa an wa ma ba'da ha fi tawilil masdar fa'il an wa ma ba'da ha fi tawilil masdar fa'il an da abun da ya biyo bayan ta nafi ne muzari idan an mai da shi masdari mu'awwali to zai koma fa'il kaga inni la yahzuruni an tadhhabu an tadhhabu bi ma'anar shi in kai bace shi ai zihabukum bi masdari zihabukum bihi la yahduruni tafiyar ku da shi zai bata mana rai ifirashi ban son rabuwa da annabi yusuf wa ba ina jin tsoron an ya kula wasu yau kada kura ta shanye shi kasan su kasa kuraye shi wa antum anhu gafirun kuna masu rankana ga bari nai kuna can kuna wasa kuna kiwon kura ta shanye gida shi yasa ake cewa abin koya ma yaro abin da zai sa ya samu mahita ko ya ke ƙarya kaga su da an ba su yusuf in malayake suka dawo su san abin da za su ce ba to tun wajen ba su shi an ce ina jin tsoron kada kura ta ci shi to yara ne kanana sun ce a shan kura na cin mutum to babu kuran nan da kace kan ta ci shi to ta ci kaga an ba su mahita ke nan to amma shi annabi yaqubu yana da hujja da yake kada kura ka ci shi annabi yaqubu ya kwanta bacci sai ya yi mafarkin kuraye guda goma sha ɗai sun kama ɗanin yusuf sun yi daji da shi yabbi kurayen nan guda goma sha ɗai ya ja ɗanin yusuf su ja ya ja su ja har sun ka jaye har ya zambe ga ɗan to kaga tun da ya kwanta bacci ya yi mafarkin kuraye sun jaye mai da to kan ko wannan hitan ya zama fassara mafarki ne to shi ne ya masa kan dago cewa ina jin tsoron kada kura ba ta ɗauke min ɗa ta tafi da shi to sai ce musu ina jin tsoron kura ta shage shi wal bala'u shi duk bala'in da zai samu mutum muwakkalun bil mantiqi Allah ya sanya shi a baki ne ma'ana baki ya boka duk abin da kan makan ka baki mu ya same ka shi yasa Allah ke cewa ana inda zanni abdi bal yazunna bi khaira ni yadda duk bawa na ke zato na haka nake wanda ke zaton Allah zai ba shi saukin rayuwa ya ci da sauki ya rayu da sauki ya mutu da sauki sai Allah bai haka nan wanda ya Allah mulkun da sauki kai Allah bai yaba da arziki wallahi Allah bai taimako na kai to bari mutum ya tashi zama mai gano ne ba mutum ya tashi mai gina kai ne insha Allah baka da kanka to dan haka albala shi bala'i huwa kalu bil mafi yana nan cikin bakinka duk yadda ka daukan maranka ko wannan abu sai ya bi ka wanda har yau ya ce yana tsoron kura ta ci ɗan shi to labari zai zo mai zuwa an jima cewa kura ta shige mai ɗa sannan cewa rabbi Allah ma'aru ya ce kuma shi annabi Yakubu yana daga cikin manyan bayan Allah wayanda ba a so su ga wajen Allah na iya cuta to yau gashi yana kusa da Allah yana nabiyin Allah mursali amma har yana tsoron kura ya ce a samu ina jin tsoron an ya kula musu kura da ina kura ta ke alifi ya za a hanyar ga kura har tana iya cuta ce to wannan ganin kuran shi ma sai ya samu jarabawa daga Allah ta fara kauta Allah wa huwa min ahlillah yana daga waliyan Allah min qawasil hadra yana daga yan gaban goshin hadaran Allah lamma lamma kafa min gairillah yau tunda har yana tsoron wani Allah kura ta ci danai عاتبه الله على ذلك lalle sai Allah ya zarge shi akan wannan da haka labari zai zo mai yakubu zuwa anjima cewa ɗan nan dai to kura nan da ake gudu ne tana jira har ta cinye shi kasu yawa annabi yusuf sai suka ce ma babansu la inna akala wasu wallahi in muka yi sakacin kura ta cinye shi wa nahnu usbatun ga mu taro da yawa jama'atun ga mu jama'a da yawa inna idan la khasirun to mu mun zama kafafi kenan mun zama gajiyayye a ce mu goma mu kasa kare dan kanan mu guda dan kanan mu guda mu kasa sanya shi ai laiwa idan fa nahnu alidun idan muka bari wani abu ya kama kanan mu to mun zama lagayi kenan arsilhu ma'ana faqat baba ka sallama ma Allah kawai ka ba mutanen naka alama ra'a akan dai abin da annabi Yakubu ya gani wa alama kala da abin da ya gaya musu cewa yana jin tsoron kura arsalahu ma'ahu sai aka ba su amanar annabi Yusuf da za a ba su amanar annabi Yusuf kun sai da aka yi har za a yi sai ce ku tsaya ya shiga gida ɗaya ko abinci mai daɗi sai ce wanga abinci kun gan shi na Yusuf ne an jima in rana ta yi a bashi suka ce to baba har sun da yace ku dawo ku dawo ya ɗebo ruwa ga jarka mai sanyi ya ce wa'in ruwan masu sanyi ba na kuma ne na Yusuf ne an jima a bashi ta to baba har za su da ce in ɗana Yusuf ya je na son wani abun marmari ga tufaha ga rumani a ba ɗana Yusuf suka ce to baba ka a bari ya wahala ka a bari ya sha rana suka ce to baba suna nan suna kyanci sosai wai a bashi abinci da ruwa mai sanyi ai kulala za a bashi ba magana abinci da ruwa mai sanyi ba da haka kawai kun ga tun wajen dagawan sun gane lalle ba a nesa rabuwa da shi ana magana abincin shi na rana da abincin shi na dare da yadda dai abubuwa za su kasance falamma za a lokacin da suka tafi da annabi yusuf alaihi salam an yi so dace ga rijiya ga itace ga sanduna ga annabi Yusuf ba wa Allah bai san me za a yi da shi ba bayan sun isa da shi sun tafi da shi wa ajma'u sai suka yanke shawarar an yi ja'aluhu fi ga ya fata tuku madadin a yi ta kukure da sanda har ya mutu ko a yi ta tara mai da icciya da adda ko ta gobe har ya mutu to abin da ya kamata a jefa shi cikin kawai rijiya. To mine ne na zaru kami sai suka fara kuɗe mai riga. ta san yaro yana yanzu za a ba shi kashin ya kai mai cire mai riga ta ko ba sai a laifin su mai ga an cire mai riga a'a to bai ga an ɗauko sabulu ba halawar ta za a yi mai a'a wa zarabu sai aka fara sa kuroli tsuma ya tsuma ji a mara sha sha kulala a farra ila ahadin sai ya ruga ya zo wajen wanda ya ce yaya yaya wani kaga yan uwana na hukuna shi ma a je tashi na hannu sai tsara mai da ya ja mai sai ruga ya fashe wajen wancan gudan ya yawa ne ta ga yana suna hukuna rauni ka taimake ni shi ma sai tsa ya fashe gudan ya yi wajen yahuda ya yi wajen lawi kai ba da ko ina kuma fa farra ila ahadin ya zo na aka bugai fadara bugu da wanda ya bugai kuma farra ila ahadin ya je wajen wani shi ma wancan sai ya buge shi duk inda ya je kashi aka bashi bayan sun cire riga ta yi wa jarrabu suka samo itace suna tunkule suna tunkule fasara ya siyo a lokacin da annabi Yusuf ya gaba bare kukule da su ba sai ya fara kuwa yana iyo yana cewa ya yaqub ya kai baba na yaqub ka taimake ni ka taimake ni law ra'aita ma yaf'alu bi abna'ul iman ina ma kana kusa ka ga abin da iyan bayi ke mani yau ga iyan bayi nan na bugun ɗa da suka yashe musu iyan bayi fa aka zo sai suka kama shi wa alƙawar firfiri suka jefa shi cikin rijiya tsugun ba wai da igiya a sa a hankali ba da aka zo bakin rijiya sai suka jefa shi ciki kuma jefa ta aka yi ta ba da ma ƙayyado bayan an ɗaura hannu da kafa in yana da hannu ya faɗa rike ai ka ga da rike ya haka ko to sun daura hannu sun daura kafa falan ma wa ka filfi da ya faɗa a cikin rijiya wa huwa ibnu sab'a asharata sana a lokacin annabi Yusuf yana ɗan shekara goma sha bakwai aw tuna ha ko bai yi da cikin sha bakwai ba yana ganin ya faɗa cikin tuhon rijiya tsongorin da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira Allah da wasu manyan sunaye nashi guda uku ya ce ya shahidar ghairar ra'ayi ya qariban ghairar ba'idi ya ghaliban ghairar maglubi farfij alayya ya wanda ke ganin kowa wanda shi ba koyayye ba ne ya wanda ke kusa da mu wanda ba nesa da mu ba ya wanda ke rinjaya wanda ba a iya rinjaya kai Allah an rinjaye Allah ka yaye mai shi musamman zai lamu ya ce layin sami sabiya duk ɗan shekara goma sha bakwai da ke iya munajati da Allah da irin wannan addu'a layin sami sabiya kaka ce mai yaro ba yaro ba ne babba ne ba ja an hutu sai mala'ika jibril ya zo dan ya ɗebe mashi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa auhayna ilayhi sai muka aiko ma annabi Yusuf yana cikin rijiya la tunabbi annahum yahquli Yusuf kai da aka ba kashi yace Allah ni ne kai ne suka bubbuge ma baya da wuya da kai yace Allah ni ne suka bubbuge ma baya da wuya da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Jibrilu yace la tunabbi annahum da sannu za ka ba su labari ba'da yawmi bayan wannan rana bi amrihim hada da wannan mugun aiki da suka yi ba kai dai suka buga ko ya haƙuri kyale su a kwana a tashi sai sun dawo ƙarƙashin ka suna da tsoha ka ce kun tuna sanda kuka fanka shi da kulala kun tuna sanda kuna kukula da itace Allah ya aiko mu annabi Yusuf tun kafin lokacin aikowa ya yi Allah bai aiko mu annabi sai ya shekara arba'in amma yau ga annabi Yusuf saboda ya shiga matsala yana ɗan shekara sha bakwai Allah ya aiko mai da wahayi cewa ita mutum su kyale su kai hada nasara shehu ya ce ita ma walitaka ba ta shiga a cikin mutum sai bayan ya shekara arba'in ilimin mutum bai shiga a gare shi sai ya kai shekara arba'in hankali bai zama cikakke sai mutum ya shekara arba'in Allah ya aiko mu annabi Yusuf yana ɗan shekara goma sha bakwai shi kuma annabi Yahaya Allah ya bai wahayi yana ɗan shekara uku shi kuma annabi Isa saboda kasaita ranar da aka haife shi ran nan aka yi mai wahayi yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya in ba wa'annan guda uku ba ba wani annabin da Allah ya yi ma wahayi kafin ya cika shekara arba'in to abin da ake gudu ya faru annabi yusuf alaihi salam an rabo shi da gida da suna amana an zo daji an ci amana an ba shi kashi an kurkugai kuma an jefa shi cikin rijiya to bayan an jefa shi rijiyar nan ya faru ina kuna so ku ji abin da ya faru ko akwai wani tausayi yaro ɗan shekara sha bakwai cikin duhun rijiya shehu ya ce falan ma da halafin jubi da annabi yusuf aka jefa shi cikin rijiya tsumbul kullu ma kana fihi min al-hayyat wal hasharat lad'at ila zawiyat al-kubra annabi yusuf alaihi salam yana fadawa a cikin rijiyar nan sai Allah ya ba da umarni ga duk abin da ke cikin rijiya na kwari da dabbobi da macizai da kunamu Allah ya ce su kama kansu su koma gemi ga annabi Yusuf nan kada wanda ya taba shi a je a su koma gemi kada wanda ya taba shi to duk sai suka nisance shi in ba kamarcin maciji ba shi kamarcin maciji shi kan ya taso ma annabi Yusuf haikan yana son wai sai ya tare annabi Yusuf to a lokacin sai mala'ika jibrilu ya sa hannu ya buge maciji ya buge macijin nan sai Allah ya jefa mai kurumta don maciji da kake gani in ji shehu za ka samu maciji kurma ne bai ci muna maraba muna lalai da shugaba mai girma halifa da ibrahim Allah ya saka mai alkhairi Allah ya kara mashi lafiya insha Allah dan haka shi wannan macijin da ke son ya tari annabi Yusuf alaihi salam sai Allah ya hada shi da Jibrilu Jibrilu ya buge shi bayan ya buge shi sai Allah ya jefa mai kurumta Allah ya aiko ma annabi Yusuf sai da cikin rijiya yace na kunan bi annahum bi amrihim hada da sannu za ka ba su labarin wannan mugun aiki da suka yi ka bayan wannan rana Allah ya aiko mai yana ƙarami don natsar da zuciyar shi cewa zai haɗu da ‘yan uwanshi a nan gaba yana basara ke sarkin Misra su kuma suna talakawa daga ƙauye sun zo a kai musu auna abinci. Wani la shoro ba su san cewa kai annabin Allah ba ne. A lokacin ba wanda zai gane wani, ya na halai kuma mutabayina ne, halayenku a lokacin sun bambanta ka riga sun shekara kusan arba'in ba su ganka ba ba za su gane ka ba a lokacin sanda za ku haɗu kai kana sarkin misra sun ko suna talakawa sun fito daga kan'ana neman abinci ba za su gane ka ba bayan sun je ba annabi yusuf alaihi salam alkhairiya sai magana dawowa gida aka ce ku a koma gida
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم كانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
lokacin da yan uwa annabi Yusuf alaihi salam suka jefa shi cikin rijiya sai suka biyo hanya zuwa gida waja'u abahu sun zo ma mahaifinsu isha'an da marece ya suna kuka falamma fa'alu ma fa'alu da suka yi aika aikar da suka yi na jefa ɗan uwansu a cikin rijiya ta'akharu ila al-layl sai suka dan tsaya cikin daji har duhu ya sauka falamma janna al-layl da suka ga dare yayi dakhalu ala yusuf kullum dakhalu ala yaquba kullum sai suka shigo wajen annabi yaquba dukan su kullum yamti kowa na kuka da murya guda qalu suka ce ya abana ya babanmu yaqubu ka saurare mu da kyau kuma na kai mana saurare na fahimta kuma kai mana adalci inna zahabna nastabi mu dai mun tafi daji muna halbe halbe muna nan daji muna halbe halbe mu wata rakana yusufa muka ba annabi yusuf inda mata'ina a wajen kayan mu ya tsare mana saboda mun ga inuwa ce wurin ba mu son ya sha rana ya wahala sai muka bar shi cikin inuwa wajen kaya ya tsare muna can muna halbe halbe kai ba mu ko da muka dawo abun ba shawa fa akala hudhi sai kuran nan da kan kwadi kace kana tsoron ta shi ma da to fa akala hudhi wannan kuran ne ta ce shi kai sai annabi yakub ya ce akala hudhi kura ta ci min da kai suka ce na'am kura ta tanye maka da kai ce a tuni bi kamisi a ɗauko rigar ɗana Yusuf in gari suka zo da rigar ko da ya jiba rigar mula tsakon bisdami an yanke ɗan akuya aka yayyawa mata jinin jini ga aka yayyafa ma rigar jinin akuya ga ta da jini suka ce wannan jinin ɗanka ne fasara ya kumul kamisa sai annabi yakubu na sunsuna rigar waya kuma yana cewa ma ahlama hadha dhibi mamakin haƙurin wannan kura a tana waladi ta kashe man ɗa yusuf wa ma shakka kamisa ta mace ba ta ta riga ba ita kura na da hannun da za ta cire ma ɗana riga sannan ta canye tsokar ma'ana su saboda kurciya da sun iya ta da suka yanke akuya suka shishawa jinin sai su samu rena su kyakke ta rigar su ce ita ta ce mai riga yace wannan kura ta cika haƙuri ga ta ta canye min ɗa amma ba ta kece riga sai ba sai suka ce to ba ba dan ba kece riga ba sai ka ce ba ita ta ci shi ba wa ma an ta bi mu'minin lana kai ba mai gaskata mu bane ko da ma mun yi wannan ga tunanin mun ce ko mu wani ba gaskata mu za kai ba walau kunna sadiqin ko da muna da gaskiya balle ba mu da gaskiya tattahimuna mun san tuhumar mu za kai bi halin kissa a wannan labari li mahabbati Yusuf saboda Allah ya jarrabe ka da sannan annabi Yusuf wajahu ala qamisihi bidamin kadin suka zo da wani jinin ƙarya ala qamisihi wanda suka yayyafa ga rigar annabi Yusuf zaba ku sahala sun yanke dan akuya walastahu bidamiha suka cuɗanya rigar da jinin wannan dan akuya wala sau Allah ya mantar da su an yi shukul kamisa su ke riga tunda annabi yaqub ya ga igaba ke tatta ba sai ya gane wayannan mutane ƙarya suke yi to shikenan da suka ga bai yadda ba suka ce in baka yadda ba bari ma mu je mu kawo ma kurar da ta kashe ma da suka yi tafi marauta ne aka je daji aka ga wata kura ba ta san hawa ba ta san sauka ba aka kawo ta da iya aka rungo ta ta ja su ja ta ja su ja suka kawo suka ce ka ganta nan mutum ya Allah ita ta canye maka da musu to ba su san annabawa na magana da dabbobi ba sai annabi ya kuma ya ce kai kura ya ce na'am na haɗa ka da girman wanda ya halicce ka ina ɗana yusuf ya ce ni ban san inda ɗan yusuf yake ba ba kai ka canye min ɗa ba sai ce mu kuraye da duk zuri'an kuraye haramun ne mu ci annabawan Allah mu ba mu ci annabawan Allah ni dai son haɗu da ni ne bakin gari na zo gai da ‘yan uwana suka kamo ni da igiyoyinsu suka rungumo da suka kawo da wurin suna ji sai ci kun ji kunya kusa kai an kasance ɗan kura ta yace da shi kala da annabi aqubu ya gadi ga lafiya lau kuma ya ji muryar kura cewa ba ta ci shi ba wa alima kadhibahu ya gane dai ƙarya ce aka danyanka kala sai ce bal sawwalan lahum anfusukum amran lalle rayukan ku ne suka kawata muku wani lamari na halakan man da ɗa fa fa'antumuhu kuka raba ni da shi fa sabrun jamil ai amri sabrun jamil kaga an shafe mubtada sai aka kawo khabar amri sabrun jamil lamari na hakuri mai kyau la jaza ba zan firge ta ba na san daga Allah ne wallahu almusta'an Allah shi zai ba da gudunmuwa alama ta zifun a kan abin da kuke ta gaya man na lamarin annabi Yusuf cewa kura ta cinye shi. Shekul Islam wa sa'adun Islam wa ranar Shekul Ibrahim ya sai cewa an yi wani kaya annabi Yakubu alaihi salam yana da wata sharuwa wanda yake tatsan nonon da yana ba annabi Yusuf. To sai ga nonon da ake tatsa bai isa annabi Yusuf dan malaki ya sha annabi Yusuf ya sha dan malaki ya sha annabi Yusuf ya sha rannan kawai sai ya yanke shawara bari ya yanke dan malakin sai ya zama nonon ya zama na Yusuf shi dai bayan ya yanke dan malakin sai Allah ta'ala ya ce a yanzu kawai dan ɗanka ya samu isasshen nono za ka yanke masharuwa ɗa to ni ko yadda kan raba ta da ɗan malakinta ni ko sai na raba ka da ɗanka Yusuf. Wannan min ba da hasanatul abrar sai ya adal mukarrami. Wai abubuwa masu kyau na managartan bayan Allah su ne laifuka ga waɗanda yake makusanta. Yadda ya raba tsakanin ɗan maraƙi da uwa dai shi ma yau Allah zai raba shi da baban shi Yakubu. Sannan a wani sashi, annabi Yusuf alaihi salam wata rana ya ɗauko majibi yana ta kallon fuska ta sai ya kalli fuska ta ce kai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya yi halitta Allah ya zuba halitta cikin Yusuf din nan shi Yusuf ke banka ce Allah ya zuba halitta wurin nan sai ya ce law kuntu abdan da a ce ni bawa ne da ni bawa ne to da an sai da ni da dukiyar da yake Allah kada ya san iyakarta to sai Allah ya jarrabe shi yau ga shi za a sai da shi da kuɗi walakantacci wanda iyakar su dirhami shi ne waje sayyara bayan yan wa annabi Yusuf sun ba babansu labarin abin da ya faru ya ci kuka ya yi bakin ciki annabi Yusuf ne na cikin rijiya waje sayyara sai ga wasu matafiya sun fito daga madiyana za su je misra ba na zama kariban sai suka sauka kusa min jubbi yusuf daga jubbi yusuf har yanzu idan ka je misra za a gwada ma wannan rijiya sunanta jubbi yusuf wai rijiya annabi yusuf ba da ruwa lidahun sai suka aiki haliminsu wanda ya saba ebo ruwa yastafi min wai ebo ruwa a rijiya fadila da wahu yaro da ya zo sai jefa kokan nan kirji annabi yusufu ya yi ni ya kwana ya yi ni kawai sai ga an jefa koka ba ta allaka da ya yusuf annabi yusufu bawan allah ganin kokan nan sai ya makankare ta ana jawowa ana zubar ruwa ne ashe mutum a ciki ana ta jawowa saboda tana da zurfi kwarai ashe mutum ne a ciki shi ko yaro yana ja yana ja yana ja ba a kharaja sai Allah ya taimaka ya fito da annabi Yusuf daga rijiya falan ma ra'ahu da ya ga mutum da ya samu ba ruwa ba ala yaron nan dan aike ke da kuwa yace ya bushrai albishirina albishirina hada gulam na samu yaro mai kyau na samu yaro mai kyau cikin rijiya Shukran radiyallahu anhu yake lokacin da annabi Yaqubu al annabi Yusuf alaihi salam yayi addu'an nan Allah ya turo wani a cikin daren nan ya zo fitar da shi a cikin rijiya saboda addu'a da yayi ya ce ma Allah ya shahidan ghayra ghaibin ya qariban ghayra ba'idin ya ghaliban ghayra maghlubin farij alayya ya wanda ke ganin kowa shi ba koyon yake ba ya wanda ke kusa da mu shi ba nesa yake da mu ba ya wanda shi ke rinjaya ba mai iya rinjaye shi to ni an rinjaye ne Allah ka yaye mani shi wai ce ma ba ta tafi annabi mutu bai kwana a rijiyar nan ba cikin daren Allah ya turo aka fitar da shi wayannan matafiya suka fito da shi su kuma ƴan uwan ba su da nutsuwa sun san aika aikar da suka yi kullum ba su da nutsuwa sai su dawo bakin rijiya su dan leka sai su koma suna nan yanzu take buna suna jiran ma za su yi kunu min amri yusuf shi yusuf zai mutu a rijiya a huta ko ko hitowa da shi za a yi da suka ji yaron da ya fito da shi rijiya yana ya musraya haza gulam farin ciki ya tabbata gare ni na samu yaro mai kyau a rijiya ya ikwatu sai yan uwa ne suka zo da sauri wa alimu sai suka gano annahu yusuf dan uwansu ne yusuf da suka jefa a rijiya bai mutu ba ba ta sai suka zo wajen shi wa asarru suka koya lamarin shi ja'ili bida'a suka mai da annabi yusuf kayan sayarwa kaga sun yi garkuwa da shi kenan za a ba su kuɗi a tafi da shi ƙalunan sai suka ce ma wannan mai ɗiban ruwa haza abduna ashe bawan mu wani ya faɗa wannan bawan mu ne abdun adik bawan mu ne gudajje zalla alaiha tun da muke bi ta ashe ya faɗa rijiya wa nahnu nuridu an nabi'ahu laka kuma abun ba na rigima bane in kana so mu sayan ma wallahu allah alimun masani ne bi ma ya'malun da wannan mugun aikin kuma da za a ƙara shafawa an jefa shi rijiya bayan an ba shi kashi kuma an fito da shi madadin a dawo da shi gida wajen baba nai a ba shi hakuri kuma za a sake wata aika aika wayar sai da shi za a yi wallahu alimun bima ya'malu Allah na sanar da duk abin da suke ciki kana lahul mubta shi wanda zai sai bawa sai kalli annabi Yusuf alaihi salam ya gan shi kyakkyawan yaro kuma bai yiwa irin wannan a ce mishi bawa sai ce an ta'abdun wai da gaske kai bawa ne ba sakatan yusuf yusuf ya tuna da kashi da aka bashi jiya da bulalar da an kai mai da sardunan da an kai dabku ne ya shuru wai sai ya ce an ta'abdun kai bawa ne in kai bawa ne in sai in ba su kuɗi annabi yusuf ya shuru abin da ya sa idan ya ce shi ba bawa ba ne shi mai sai tafiya sai zai yi zai bashi tare da ‘yan uwan nan su ƙara likita mai kashi fiye da najiya ina ma ya kashe shi ko kuma su je wa shi rije ya zama ya mutu to garan ku sai ce an ta'abdun ina magana kai bawa ne to nan ne annabi Yusuf ya ce na'am ana abdu ni bawa ne ka saye ni ni bawa ne ma'ana ya ce shi bawa ne ya fi sauki bisa a bashi da su amma wa huwa yanwi ana abdullahi ta'ala yana nufin shi bawan Allah ne wa sharawu yan uwa annabi Yusuf din suka sai da annabi Yusuf da samanin baksin da kuɗi walakantacci da rahima ma'aduda Allah ya ce ‘yan sulalla wane kirgaki ‘yan sulalla ba wai dinarora ba kama a ce kwabo ishirin ishirin da dirhaman dirhami ishirin fakar kawai saboda ya riga ya gama sayayya a madina ya ce kun ga kun matsa mai in sai bawai ku ni ma ban da wani abu in ba su da ishirin din nan ba suka ce ko su da ishirin ne ne kawo ta yi ta yi ƙara gaba وكانوا ينقوا عن الوقوف منذ من الزاهدين suna masu gudu biya cikin ɗan uwansu ma'ana sun guji ɗan uwansu sun yadda duk duniyar da za a je da shi a yi ta tafiya da shi sun guje shi maronsa da shi har sun yadda su a yi shi su ne ko kwabo ishirin a kan ɗan uwansu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka ta faru gare shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je masallaci fatalaka musibyan sai ɗiyan madina yaran madina guda takwas sai suka tara manzon Allah suka hana shi zuwa masallaci suka ce wallahi ba ka zuwa masallaci wallahi ba ka zuwa masallaci in yayi wannan su kare in yayi wannan su kare annabi ya ce lahiya su wallahi ba ka zuwa masallaci yau sai annabi ya ce to mi nan muku suka ce kullana ba'iran kama takunu lil hasani wal husayn mu doki su muna za ka yi mana ba mun ga yadda kake wa jikokin ka hasan da basai ne ba wallahi ba masallaci za ka bayar da lallahi ka kwanta kai mana doki doki tuna baba irin yadda ake yi ma ƴan yara mu hayyace da kake ma hasan da basai annabi ya tafi ba ku bari a yi sallah a yi muku doki tuna suka ce wallahi mu ba mu yadda mu sai ka yi mana yadda kake ma hasan da basai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmanul farisi salmanu yau kuma sallah ta gito mu annabi annabi na so ya je ba da sallah kuma ya rusu tara hanya sun ce ba magana zuwa sallah sai an yi so doki su guda sai an fara doki su guda ya rusu ta an gaji a bai kaga ba magana sallah annabi ya ce musulmanin farisi a shiga gida idan Allah ya sa an samu wani abu a ɗan hito mana shi mu lallashi yaran nan su bari mu je mu yi sallah Allah ya sa suna shiga a cikin gidan sai aka samo gwadda guda takwas talatin da jawzatin gwada guda takwas haka ɗan ƙanana haka kamar ka ce mangoro guda takwas da aka kawo sai manzo Allah ya kira su wanda fa a halin su biya da yan ba su kowa sai kyan annabi ya buga da gudu ye an ba mu an ba mu ye an ba mu an ba mu suka tsere suka ba annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana yusuf bi'a bi thamanin basin in dai annabi yusuf ‘yan uwa ne sun sai da shi da kuɗi walakantacci ba ha'ula'i to yaran madina ka zalika yau duk girma na zama na manzon Allah sun sai da ni bisa mani da wuzakin da ɗan mangwara kwara takwas ba dan ɗan mangwara takwas ba yau da ba ne ba zuwa masallaci amma yanzu na sai kai na daga hannun sai ce wai na samu na fata kai na sallallahu alaihi wa sallam wa kanu fihi min az-zahidin sun guji ɗan uwansu gudu na abada fa ja'at ihim sayyara wayannan matafiya suka je da annabi Yusuf ila Misra har zuwa Misra fa ba'ahu alladhi ishtarahu wannan da ya sayo shi da dirhami 20 fa ba'ahu fa sai ya sai da shi fa ba'ahu bi 20 dinar sai ya sai da shi da dinari 20 kaga ya saye shi dirhami 20 ya sai da shi dirhami ɗari hudu ya ci riba lokacin baloci. Au zaujai na alai aka haɗa mai da taki na takalmi wasa waini da kuma kayan sutura kala biyu. Shehu ya ce ko yanzu dai an sai da annabi Yusuf bisa manin fasu an ƙara sai da shi ba da daraja ba matsayin shi ya wuce a kai dinari shirin. Da suka ga kyan annabi Yusuf sai aka ba da shela cewa za a zo da bawan da duk misra babu bawan da ya kyaure duk wanda ke son ya sai bawan da ba bawan da yake shi ya zo ya san yusuf za a kawo bawa gobe fata na fasa fi jami'ul agniyai duk mawadata sai ana waso son zuwa sayan annabi yusuf duk mutanen misra in ji shehu kowa ya je yana son ya zama shi zai sai yusuf har da wata tsohuwa wanda ita tsohuwan nan ba ta da kuɗi amma tana kaɗi ta haɗa zaranta na kaɗi gaba ɗai ta ce kasuwa ta sai an ka ce tsohuwa mi za ki da kuɗin zare na kaɗi ta ce ya su mazaltawe an ce ɗin na mai rabo ne mai rabo ka samu ila in samu a sai mai da shi wai da wannan zaren za ta sauko musu ana ta waso su to ana nan har Allah ya sa azizu misra ma'ajin misra ya sai annabi yusuf da nauyin shi zinari aka ce a auna shi idan ya yi kilo hamsin to za a ba da kilo hamsin na zinariya za a ana shi ga ma'auni in kilo arba'in ya yi to za a ba da zinariya adadin yawan wannan nauyin nashi kilo arba'in to ba zinariya ɗaya ba wa wasu rufin ƙasar sannan za a ba da buhun azurfa adadin nauyin annabi wasu wa wasu rufin sannan za a ba da awon haka nan na turaren wuta kilo arba'in wa waznuhu miskan sannan a bada kilo arba'in na almiski wa waznuhu hariran sannan za a bada kilo arba'in na alhariri wa kana arba'u bi alf kilo ya yi kilo arba'in ya zama matsayin kamar kilo ɗari hudu shehu ya ce to kaga yanzu kuɗi sun yi tsada a ce wannan yaron daidai nauyin shi daidai kuɗin da za a saye shi kuma nauyin shi da zinari da azurfa sannan a hada da turaren wuta a hada da alminci a hada da alhariri to sai zan ba wanda aka kudin da zai sai yusuf in ba azizu misra ba ma'ajin misra to tun da shi ba amma aji kaga cikin kudin ajiya sai sai zo ya sai fattarahu sai sai annabi yusuf da dukiya mai tsada allazi tarahu min misra wanda ya sai shi a nan misra shine kusaifiyar وقال سيتي لمرأته كما تشي زليخة أكرمي مثوى كجرمما زمن دا wannan yaro zai yi wajenki mana wannan yaro da gani dan manyan mutane ne da gani yaro ne mai albarka a za an yamfana ya kusa ya amfane mu nan gaba aunar tafi da wani waladan ko kuma tun da ni ban haihuwa da ni da ke mulke shi matsayin ɗa dabar masa fihi yana da sannan gaba annabi Musa zai amfane shi to sai ga ya Allah ya tabbatar da amfanin ga Azizu Musa da matar shi Sura radiyallahu anhu yace asdaqun nas firasa wanda suka yi kowa iya firasa su ce ina zaton abu kaza kaza ne kuma ya tabbata to babu kamar mutum uku na farko Azizu Misra ma'ajin misra wanda ake ce ba kusaifir ya ce ma matar shi akrimi matuwa ki girmama zaman yusuf a wajen ki a sa an yamfa'ana auren tafi da waladar nan gaba zai amfane mu ko kuma rike shi matsayin da sai asiya bintu musahim matar fir'auna lokacin da aka kawo annabi musa alaihi salam aka ce shi a cikin akwati sai ta ce a sa an yamfa'ana aunar ta da ruwa da duk a ƙare ta musa sai ya amfane mu ila ma mu rike shi da sai sai na abubakar siddiq sai na abubakar siddiq shine na uku lokacin da zai rasu sai yake ce ma al'umma manzon Allah inni khallaqtu fikum umar ibn al-khattab ina gudun in rasu ku ta rigima ku ta gidaliwa zai zama halifa ta to ni na zaɓi halifa ta wanda a halifa ta عمر بن الخطاب رضي الله عنه واظن انه سيعدل الى جوده السلفين ان شاء الله زي ما فان كان كما اظن اذا دي idan dai Umar ibn al-Khattab yayi adalci yadda nake zato falhamdulillah na gode ma Allah da zato na ya zama gaskiya wa in kana ghayra zalika in kun umar ibn al-khattab ba umar ibn al-khattab inda nan sani bane yayi zalunci ya ci amana to ya sani fa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wayanda suka yi zalunci za su san inda za a kai su to kaga da san da yana cewa sai na umar zai yi adalci sai ga sai na umar ibn al-khattab fataha rufu ad-dunya duk duniya idan an ce duniya gari dubu ɗari hudu ne to idan ka kasa hudu sai da sai na usmanu ya ba musulunci rubu'i shi kadai sai na umar bin khattab sai da ya buɗe rubu'in duniya bi ya kai musulunci har bisa har sham siriya har kufa duk sai na umar ya kai musulunci a wuri to kaga zaton da sai na abubakar ya mashi ya zama gaskiya ke to da haka wayannan mutane sun yi zaton ko zaton ya zama gaskiya don haka ya gaya mata ki girmama zaman da zai yi a wajenki kila ya amfane mu ko mu rike shi da wa kadhalika yadda kaga mun girmama annabi Yusuf yana cikin rijiya an fito da shi waje an sai da shi yau gashi ya dawo gidan ma'adin Misra kuma ma'adin na tausayin shi ya ce a kula da shi makkanna li Yusuf fil ard haka muka ba annabi Yusuf dama a cikin garin Misra ya sauka inda yake so wani nu'allimahu kuma da sannu za mu sanar da shi min tawilil ahadith fassara mafarki zai zan babban masanin mafarki zai zan babban malami mai fassara mafarki wallahu Allah zalimun ala amri mai jaya ne akan lamarin shi duk yadda mutum ke gani ya yi karfin Allah to ya sani karfin Allah ya fi karfin shi shi karfin Allah la yu'jizuhu shay'un ba abin da ke buwaye shi walakin na tsarar sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su da labarin cewa karfin Allah yana saman karfin kowa alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatun mu yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta muna Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin mai lafiya yantawa a cikinsa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasan mu Allah ya ta wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu ko da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta muna ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu da shekunnan mu Allah ya sa aljanna ita ce makoman mu da mu da su baki daya shugaba mai girma khalifa muna godiya gare shi Allah ya kara mashi lafiya Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya cika burin shi a cikin mutanen zawiya albarka manzo Allah da shiru kuma muna sanar da dukkan yan uwa insha Allah ta'ala banda gobe ranar Lahadi za mu rufe wannan tafsiri da muke yi sai mu da insha Allah ta'ala wanda kenan ya gaya ma wanda bai nan cewa Lahadi bayan da za a rufe wannan karatu insha Allah fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين